أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إنا ماتا نا ونن غري أرلت قصر نيجر a wannan masallaci na masjidu a sheikh bin baz rahimahullahu ta'ala a wannan gari ina muku barka da asuba sannan mu da kasancewa a wannan wuri na ibada don karɓar nasiha da za mu yi wa junanmu akan abin da ya shafi addininmu da rayuwarmu gaba ɗaya jiya an gabatar da wa'azi ko wa'azuzzuka a masallatai da kuma wurin da aka yi wa'azi na gari gaba daya wa maza yau kuma ga mu tare da iyayenmu mata abinda zan faɗakar da mu shine a cikato ne na wato wasu wasiyoyi da na lissafo su zan yi wa iyaye na mata su kula da su tare da neman taimakon wato wasiyar wata baiwar Allah da ake ce da ita umama bintul haris ummu hakim umama bintul haris ummu hakim ina so ku lissafa wannan wasiyoyi da zan ambata muku don ku yi amfani da shi a rayuwarku kuma ku ɗora ‘ya'yanku ɗiyanku a kan wannan wasiyoyi don za su yi muku amfani za su yi mana amfani a da iyaye mata sukan zauna haka suna aiki da al'adu da abin da zamani ya nuna musu ba tare da tuntuban addini ba ko kuma binciken mai shari'a ta ce ba amma yanzu alhamdulillahi Allah ya kawo da'awa islamiyya da'awa ta musulunci malamai suna ta bayani ana ta rubuce-rubuce akan rayuwar mata akwai wata baiwa Allah umu hakim umamatu bintul haris ake ce da ita ta yi wa 'yarta aure za ta kai ta gidan mijinta da ka sai ta ajiye ta kafin ta kai ta wajen mijinta sai take mata waɗannan wasiyoyi kamar haka ta ce ya ke yata innaki faraktil jawwal ladhi minhu kharajti wa khalafti al wa khalafti al usha alladhi fihi darashti إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا فكوني له أمة يكن لك عبدا وشريكا ياكي آتا كمبر يني دكك سابا za a kai ki wani sabon yanayi kin bar gida da aka haife ki kika rayu yau za a kai ki wani gidan da baki saba da shi ba kin bar abokanan zama yan uwa da dangi da kika saba da su yau za a haɗa ki da aboki na zama da baki saba da shi ba miji kenan za ki wayi gari a hannunsa ya mallake ki kuma shi ne mai sa ido a rayuwarki ya ke amarya ya ke yata ki zama kamar baiwa a hannun wannan miji naki shi ma zai zama bawa kuma abokin rayuwa a tattare da ke ta ce mata ya ke yata yahmili anni ashir khisalin takin laku zukhran wa zikira ga wasu ɗabi'u guda goma da zan ambata miki ki ɗauke su a matsayin tanadi ki ɗauke su a matsayin abin da za ki rinka tunawa lokaci bayan lokaci a taƙaice ya ke baiwar Allah uwa mace duk inda Allah ya rubuta miki rayuwa mai jin daɗi to bata wuce ki rayuwa ta aure ba sai kuma gidan aljanna a duniya daɗin mace kwanciyar hankalin mace shine ya zama ta yi aure tana bin mijinta za ki rabu da gidan iyayenki za ki je gidan iyayen wani za ki rabu da mutanen da kika saba za a kai ki wajen wanda baki saba da shi ba yanzu ne za ki fara sabon rayuwa da shi dole ne ki zama mai biyayya a gare shi shi mijin naki shi ma kuma zai zamanto mai biyayya a gare ki kina idan kin bi mijinki zai ji daɗin rayuwa da ke ke ma za ki ji daɗin rayuwa da shi idan baki bi mijinki ba ba zai ji daɗin rayuwa da ke ba ke ma ba za ki taɓa jin daɗin rayuwa da shi ba ta ce ya ke yata ki kula da waɗannan abubuwa da zan ambata miki ki zauna da mijinki tare da ainihin wato kyakkyawan zamantakewa da wadatar zuci husni su'ba bil qana'ati wal mu'ashara bi husni ta'a kyakkyawan zamantakewa ya ke baiwa Allah mace ki zauna kyakkyawan zamantakewa da mai gidanki ki zamanto mai wadatar zuci ki haƙura da gidan da Allah ya baki ki haƙura da abincin da ubangijinki ya baki a gidan mijinki ki haƙura da sutura da Allah madaukin sarki ya azurta ki da shi ki haƙura da duk abin da Allah ya baki kada ki zama mai hankoro kada ki zama mai leƙe kada ki zama mai neman abin da ba a baki ba ki daina kwatanta rayuwarki da rayuwar ƙawayenki a gidan mazajensu ki daina cewa mijina sai ya mun dole abin da wacce mijinta ya mata karki ce dole sai an gina miki gida irin na wance karki ce dole sai kin saka zobe irin na wance karki ce sai kin saka atamfa ko kayan sakawa irin na wance karki ce sai kin ci abinci irin na wance ko irin na gidan su wance ta ce da ita yatta wata ahudu limauki ainihi ki kula da duk inda mijinki yake sa ido karki bari idan mijinki ya kai ya ga kazanta a gidanki duk matar da take so ta zauna da mutunci a gidan mijinta to ta yi ƙoƙari katta bari mijinta yana ganin ƙazanta a gidanta wanda yana daga cikin wasiyar da nake muku ya ku iyayena mata ku zama wasu tsafta ba a san mace da ƙazanta ba namiji ya iya yin ƙazanta da yawa wasu maza suna ƙazanta amma mace in ta yi ƙazanta ƙazantar nan ba zai kai ta labari ba za ta kai labari ba da yawa yau daga cikin iyayenmu mata wallahi akwai wanda a gidajensu wurin zaman su bai da kyan gani ɗakin ki bai da kyan gani ban ɗakin ki bai da kyan gani kicin ɗinki wajen dafa abinci ba tsafta ba kya gyara jikinki ba kya tsaftace jikinki saboda kin auri mijinki kun saba da shi kina gani ya zama abokinki ba yanda zaki da shi ba yanda zai da ke sai ki zauna cikin datti ki zauna cikin kazanta ki zauna cikin rashin kulawa to wannan yana rage darajar mace a idan mijinta shi yasa wannan mata ta gaya wa yarta karki yadda mijin ke datti ko kuma ya sansani wani abu a hancinsa ya ji wari ko a kayanki ya ji wari ko a abincinki ya ji wari ko a shimfiɗarki ya ji wari ko a jikinki wannan bai dace da 'ya mace ba shi sa kullum aka ce ku wanke jikinku ku saka lalle ku saka turare ku gyara gashinku ku yanke farcenku ku zama masu tsafta mazajenku su rinka shiga gidajenku suna so suna sha'awa ba wai ya zama mazajenku suna gudun gidajenku sai dai su zauna a waje saboda gidanku bai da daɗin zama ba wata yanzu in kin ga ta yi tsafta ta yi kwalliya to za ta tafi gidan biki ne za ta tafi gidan yini ne za a tafi gidan taro nan kam za ta yi ado za ta yi kwalliya ko za a je makaranta za a yi ado za a yi kwalliya amma in mijinta yana nan ba ta gyara jikinta akwai wanda ya taba gaya mun yace ya shirya zai sake matarsa zai rabu da ita saboda kazamar mata ce ba ta da kulawa da jikinta ba ta tsafta yace amma tana da ladabi ta iya abinci tana da kaza amma kazama ce yace zan rabu da ita to karki yadda fala taqa ainihu minki ala qabiha kada idan su ya ga mummuna abu wala yashmu minki illa atyab riha ki zama mai saka kwalli duk wanda yana cin wasiyar ummu hakim ki zama mai saka kwalli kada mace ta zama idanta a gaban mijinta rambatsau ba tsari ki sa kwalli ki saka gazal jambaki hoda da zaki ɗauki hankalin mai gidanki kada ya je waje yana gano matan banza yana sha'awarsu mata masu fitina masu raba ki da mijinki ba ki sani ba shi namiji rauni ne da shi idan ya je ya ga mace a waje sai hankalinsa ya tashi in ya zo ya ga ta gidan bata gyara masa ba sai ya ji bacin rai sai ku yi ta faɗa kullum ku ta faɗa ku ta damuwa da ke da shi sannan kuma walma wa atyabu at-tib al-mafqud ruwa shine yafi turaren da ba a same shi ba duk wacce ba ta da turare a gidan daga ruwa wanke jikinki tsaftace jikinki gyara ɗakinki gyara ban ɗakinki yi amfani da ruwa ruwa shine maganin dauda ki kula da lokacin baccin mijinki wannan duk wasiya ce da ummu hakim take yarta kada mace ta hana mijinta bacci da zarar ya zo zai bacci taimake shi baccin sa kada a bar yara suna tashin sa yana bacci kada a bari masu sallama suna tashin sa yanzu wata mijinta yana kwance yana bacci ya gaji ya dawo daga aiki ko ya dawo daga kasuwa ko ya dawo daga makaranta ya kwanta yana hutawa da safe ko da yamma kullum sai ta zo daga an yi sallama tashi tashi tashi tashi ana sallama ana neman ka wannan ba daidai bane idan an aiko sai ki ce bacci yake yi yana hutawa a dawo an jima na farko ki tambaya ki ce wa yake neman sa za a ce miki wane ne idan ya tashi sai ki ce wane kana bacci ya zo neman ka saboda akwai wanda in ya fara bacci ana tashin sa an katse masa baccinsa an haramta mai bacci sai ya tashi da ciwon kai ko ki bar ƙananan yara masu rigima su ta rigima su hana shi bacci wannan ba daidai bane ba sannan kuma wata ahudu liwakti ta'amihi ki kula da lokacin abincin mijinki da safe karfe nawa yake cin abinci kafin ya tafi aiki kin gama kar ki je ki kwanta kina ta bacci mai gidanki ya tashi zai tafi wajen aiki baki masa abin abinci ba ba daidai bane baki masa karin safa ba ko kuma ya dawo daga wajen aiki da rana cikin yunwa gidansa ba a ma ɗora abinci ba wannan yana rage darajar mace yakan sa ya ce bari ya je karo miki kishiya ko da daddare bayan ya gama hiransa ya dawo ya zama ba abinci a gidansa wannan rashin da'a ne rashin sanin ya kamata ne me amfanin ki me amfanin zaman ki a gida wannan fa magabata ne suke gaya wa 'ya'yansu lokacin da za su aurar da su ke ko yanzu yarki ko kai ko ɗanka sai dai ko ɗiyarka sai dai ka bata waya mai tsada an bata waya mai tsada amma ba a koya mata tarbiyya ba kaga yarinya iya yarinya ta kai amma ba hankali ba ta iya zaman aure ba ba ladabi ba ta san yadda za ta rike miji ba miji ya kashe kuɗi ya aure ta amma in Allah ya sa da auren ba zai daɗe ba zai zo ya wargaje saboda uwarta ba ta koya mata tarbiyyar aurace zaman aure ba wata bata koya mata ya ake rike miji ba ita ma uwar bata iya ma rike nata mijin ba uban yarinyar kenan ku kula da wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske sannan kuma lallai a kiyaye wa miji dukiyarsa da arzikinsa shine wal ihtifazu bi baitihi wa malihi a kiyaye dukiyar mai gida kar a yi barna da ta'addanci da almubazzaranci da dukiyar mai gida gidansa a kiyaye masa gida ke mace ki sani cewa amana ce a hannunki gida gida amana ne a hannunki bai kamata ba ki bari gidan mai gidan ke lalace tarbiyyar gidansa ta lalace arzikinsa da ya bar miki ki lalata kina ganin yara suna masa ta'adi su balla masa wannan su karya masa wannan su bata masa wannan kina kallo kina zare ido wannan ba daidai ba ne kuskure ne sannan ki kula da rayuwar mai gidanki duk abin da zai iya taba rayuwar mai gidanki ta hanyar bashi abinci mara kyau watakila ki je ki bashi abinci matacce ya je kama gudawa a kai shi asibiti watakila abincinsa ba ki rufe ba wani abu ya shiga kwayar cuta ta shiga ke ce sababin kashe shi ko ke ce sababin jefa shi cikin cuta da rashin lafiya ko ki je ki bashi abinci wanda yake bai da kyau wani ya zo zai ci abinci a gidansa yana budewa ya ga kudaje a cikin miyar yaya aka yi wallahi manta na ban rufe kwanan ba ashe ta zo miya ce da kudaje ke bi kudaje suka shiga ciki duk ta lullube su a ciki ta miƙa masa Allah ya taimake shi bai hada da su ya cinye ba akwai wanda ya zo yana cin abinci ya tarar da gashi a cikin abincinsa gashi ki dafa shinkafa ki dafa tuwo ki kuskus ki wa a tarar da gashi ki wace irin kazama ce ki ko ci irin mata ce wannan gashi fa yaya aka yi wai ashe ta yi tsifa ne iska ya dauki gashin ya je ya sa a cikin abincin saboda ba ta da kula ba ta da kula akwai wanda ya kama matarsa ta zuba masa abinci a kwanan da bata wanke ba saboda wulakanci kwano mai datti kawai ta sa ta katse gaban kwanan saman kwanan kudin ta zuba mai abinci ya aka ya karkata sai ya gane ashe ba a wanke kwanan ba wannan wani irin rashin tarbiyya ne kuma kina yin wannan a gaban ƴaƴanki suna kallo kina wulakanta ubansu akwai wanda tukunyar miyar ta bata wanke sai ta sati bata wanke tukunyar miya ba idan ta yi abinci yau saboda ganda in ta yi abinci yau sai ta sake ɗora na rana kawai ta kwashe mai sai ta zuba wani ruwa ko ta soya abin soyawa saboda miji baya gani da yawa akwai matsaloli da suke faruwa a cikin gidaje wanda yake illata rayuwar aure na 'ya'yanmu mata to ki kiyaye wannan ta ce kuma حسن التقدير والإرعاء على العيال وحسن التدبير ki girmama mijinki ki tsara gidanki ki zama mai mutunta mijinki mai kimanta mijinki kuma ki zama mai sarrafa amfanin kayan amfani da aka kawo na gida kayan miya ne naman miya ne mai ne na miya abun amfani ne na gida ki zama kina da husnu tadbir wancan kuma husnu takdir girmama miji mutunta miji yana dawowa ce ranka ya daɗe sanda dawowa ranka ya daɗe mace tana girmama mijinta kamar yadda take girmama sarkin garinsu kai wallahi mijinki ya fi shugaban ƙasanki idan ya kawo kayansa ana kula masa da shi yana tsammanin shinkafarsa ta ƙare sai ki ce a da saura kina da husnul tadbir idan ya yi wa 'ya'yansa kayan sallah ko ɗinki ki kula ki wanke kayan ki gyara in yaro ya gama sawa ki ɗauke kayan ki ajiye ki kula mai da shi husnul tadbir ke kanki idan ya sai miki wani abu yaga kina haba-haba da kayan yaga kina kulawa da abin da aka baki na gida husnul tadbir to dole ki zama kina da wannan abuwan husnul tadbir da husnul tadbir amma yau da yawa daga cikin iyayenmu mata ba su da waɗannan abubuwan guda biyu shi yasa sai mijin ke je yana zagin ki a gaban abokanansa ce wance almubazzara ce ba ta da kirki ba kya tausayi na ko yau din nan akwai matar da ta turo min a waya tana gaya mun tace ba na jin daɗin zama da mijina zagi na yake kullum ya taimin Allah ya isa idan mun zo muna tafiya ko a gida wani abu ya faru sai ce Allah ya isa abin da kika mun Allah ya mun maganin ki maganganu marasa kyau ta ce ya zage ni a gaban 'ya'yana ya zage ni a gaban 'yan uwana ya ci mutunci na ta ce malam na gaji da shi ba na jin daɗin zama da shi amma abin tambaya anan shine ke ɗin me kike masa yake miki irin wannan abu anya baki da wani hali mara kyau anya ku kin zama mata ta kwarai mata ta kirki irin suna na aishan suna na fatima a gidajen mazajensu sannan kuma wannan baiwa Allah umu hakim ta ce wato kada ki yadda ki yada sirrin mai gidanki kowane mai gida yana da asiri yana da sirri to kada mace ta rinka yada sirrin mijinta zai zo ya magana ta arziki da ke daga ke sai shi a gida amma da abokananki sun zo sai ki je ki baza sirrin mai gidanki kin je kin kaiwa mahaifiyarki sirrin mai gidanki kin je kin kaiwa ainihin wato yayyanki sirrin mai gidanki kin kaiwa makota wataƙila ba shi da lafiya kin je kin yada ai bai da lafiya hatta rashin lafiyar mazajen ku ba ku iya haƙura ai baya iya kaza ai kaza ma yake yi ai yana da lurura kaza ai yana da ciwon kaza ai ni hakuri ma nake da shi wallahi ba ma namiji bane cikakke kaza kaza subhanallah wannan wani irin abu ne wannan irin wannan mugayen ɗabi'u da mata suke yi a yau wallahi ya kamata ku ji tsoron Allah ku kyautata ku ji tsoron Allah ku gyara ta ce kuma idan kika yada sirrin mai gidanki to kada ki amintu wallahi wataran sai ya ha'ince ki duk matar da ta yada sirrin mai gidanta to ta tabbatar watarin sai ya ha'ince ta sannan karki saba umarninsa manzo Allah yana faɗa khairun nisa'i man idza amartaha ata'atka mafi alheri a cikin mata ita ce matar da idan ka bata umarni sai ce maka da'a yana cewa ayi kaza to yi kokari ki aikata in dai ba saban Allah bane ba yana cewa bari to ki bari matukar bai hana ki aikata aikin alheri ba idan ku kika saba wa umar umarninsa to kuma karki mamakin ganin fushinsa ki sani walami annaki lan tasili ila ma tuhibbuna ila ma tuhibbina hatta tu'assiri ridahu ala ridaki wa hawahu ala hawaki yake baiwa Allah ki sani ba za ki taba kaiwa matsayin da kike so ba sai kin fifita yardar mijinki akan yardarki sai kin fifita ra'ayin mijinki akan ra'ayinki matukar ba sabon Allah ya zo da shi ba matukar ba zalunci ya zo da shi ba matukar ba son zuciya ya zo da shi ba to ki kokari ki fifita abinda mijinki yake so akan abin da kike so wataƙila zai ce yi kaza ko bari kaza wannan abun ba kya so sai ki hakuri ki bi abin da ya faɗa ki masa da'a shine zaki samu ainihin wato yardarsa daga cikin wasiyoyi da zan dora akai wasiya ta shida ita ce ki yarda da abin da Allah ya raba miki irda bima qasama Allah laka takun aghna nas ko as'ada nas mutum ya yarda da abin da Allah ya kasamta ya bashi sai ya zama ya fi kowa rabauta a duniya kake zama mai leƙe kake zama mai hankoro kake zama mara godiyar Allah a cikinku akwai mata da duk abin da mazajen suka yi musu wallah ba sa godewa Allah ke kullum kina kushewa mai gidanki ke kullun kina kushe gidanku abinda aka yi ba kya ganin an yi miki ya kawo ya bayar amma wallahi ba kya jin cewa ya bayar din baki mutunta abin da ya bayar ba baki kimanta abin da ya bayar ba kullun a matsayin zagi kullun a matsayin suka kullun a matsayin hantara kullun a matsayin faɗin maganganu waɗanda suke ba su kamata ba ko ba su dace ba akan mai gidanki lallai ki zamanto mar'atu saliha shakiratun li rabbiha mu'tarifatun bi fadli zawjiha alaiha ghayr shakiya wala mutazammira mace mai yi wa Allah godiya mace mai sanin falalar mijinta akanta mace mai yawan godiya ba wacce take kai kuka da ƙoro da ƙorafi kullum ba idan an samu saɓani tsakaninki da mai gidanki ina miki wasiya ki daina zama mai yawan musu da jayayya akwai matan da 'yan musu ne akwai matan da 'yan musu ne 'yan jayayya kullum mai gidanki kina faɗa da shi in ya faɗi magana ki ƙaryata shi idan ya ce kaza ne ki ce ba haka ba ne a'a ki daina jayayya da shi ba a jayayya da miji in ya ja ki sake masa abu na bakwai ki zama muna miki wasiya da haƙuri duk mace idan bata zama mai haƙuri da tawakkali ga Allah ba to gaskiya za ta sha wahalar rayuwarta dole sai kin yi haƙuri ke ya kamata ki zama kin fa kowa haƙuri ke ce kike gida da safe da rana da daddare ki dafa da safe ki dafa da rana ki dafa da daddare ki wa yara wanka ki shayar da su ki ɗauki ciki ki ta amai ki je asibiti mai gidanki idan ya dawo gida bai san hakkin kowa ba hakkin sai sani ba ruwansa da yawan yaranki ba yawan ba ruwansa da cewa kina da juna biyu ya tausaya miki ba ruwansa da cewa ba ki da lafiya kawai idan baki masa abin da yake so ba kawai kin shiga uku wallahi haka halin mu maza yake da malamai da jahilai da masu hali da marasa hali duk haka ɗabi'unmu yake sai wanda Allah ya kubutar galiban idan mutum ya zo gidansa kawai abin da ya sani hakkinsa ba mamaki watakila mataka tana da juna biyu da ƙyar take tashi da ƙyar take zama watakila ba ta da cikakken lafiya ba ta iya zuwa cikin kicin ta je ta dafa abinci akan lokaci idan mace tana da ciki sai abin da Allah ya yi wata tana saibi wata ba ta da sauri wata tana cikin kunci wata tana cikin damuwa wataƙila ciwon ciki ne ke damunta ta je asibiti ta sha magani babu biyan bukata wataƙila ɓacin rai ya dame ta wataƙila wannan cikin mai laulayi ne ga yawan zubar da yawo ga yawan kumburin ciki ga yawan kaza ga shi ba ta iya cin abinci ba ta sha'awar komai kullum tana cikin damuwa amma wallahi da mai gida ya dawo sai ya buɗe miki wuta idan baki masa abin da yake so ba to kin ga idan baki zama mai haƙuri ba ai sai ku yi ta faɗa da haka in yazo yana bala'insa sai ke ce Allah baka hakuri dan kai dade Allah ba da hakuri za a gyara in Allah ya da za a gyara ba za a sake maimaita ba ke wallahi irin abubuwan nan da ke mun ni na gaji ki ce a ranka dade ya za a ka gaji da ni ni kan ai taka ce ai ni taka ce ai ka gaji da hannunka ai ba za ka gaji da hannunka ba ki gaya masa in baki gaya masa hakan ba wata ta gaya masa ai a waya kuna shirme ko ba haka bane ba ba haka kuke gani ba kuna ganin bara ku gaya mai masu gidajen ku haka ba to a wayarsa idan kin bude wata yarinya ta banza za ta gaya masa yi ke matarsa ta sunna baki iya bude baki kika gaya mai kina kaunarsa ba alhali ko matar banza ta gaya masa kuma shi ma mijin haka ya kamata yi ba gashi nan abin da yake faruwa ba kenan wata mata take gaya mu take cewa wallahi malam idan ya dawo gida bai da lokaci na wayarsa ita ce abokiyar zamansa ta ce wallahi a gabana yake chatting a gabana yake yake yake wannan da, mata malam me kuke ce chatting a faranshi na correspond ko corresponder ku ta ce a gabana yake correspond da matan banza na yi wanka na gyara jiki na yi kaza baya kula ne ashe akwai wata yarinya a can ita yake yi da ita ya za ki da shi sai ki dage ki gyara kanki ko ba ka bane ba ki yi abin da zaki dauki hankalinsa amma kin zo ranki a bace kullun a turbune tubur me yasa me ki haka nake Allah ne yayi ni haka in zo ka gyara ka gyara yau za ku zauna lafiya ba a zuwa wajen miji da bacin rai me ya same ki ce wallahi alhamdulillah sai ki dan yi dariya ki bude baki ki dan yi dariya in ya so in kin je daki ki ta kuka kwarai da gaske to a haka ake mallake mazajen idan ba ku yi haka ba wallahi mazajen ku za su kubuce muku yanzu binciken da muka yi abin da muke ga yana faruwa da yawa daga cikin maza sun fi mai da hankali akan matan waje sama da matansu na aure na sunna shine abin da yake faruwa wallahi alazim yanzu wata baiwa Allah take gaya mun take mun fatawa tace malam gaskiya zan gaya maka ba zan boye maka ba na fi jin daɗin mu'amala da maza na waje akan mijina tace in ban buga waya wa wani miji a waje ba ba na jin daɗi in ban ji muryar wani ba ba na iya bacci mijinki na sunna na aure fa tsakaninta da shi fada tsakaninta da shi hantara akwai mijin da ya kamun kuka ya ce malam matan yanzu ai sai dai haƙuri ka rike su saboda albarkacin yaya kawai na ce ayya waccan ta wajen ma ita ma za ta shigo ita ma ta tara yayan ita ma za ta bi wannan layin ya ce abin da yake faruwa idan na dawo gida ba ta kula ne sai ta tafi wajen yayanta ta je ta wasa ta ta shewa da yara yace wallahi ba ta zuwa wajena yace dan wulaganci daidai da abinci na sai ta turo min yarinya ta kawo min a bani gishiri sai ta ce je ka kicin ka dauka a kawo cokali sai ta ce ummi dauki cokali ki kaiwa babanki a kawo min ruwan sha sai ta ce baby je ki ɗebo ruwa a randa ki kaiwa babanki ita mai take yi tana nan tana zaune tana harkarta yace wallahi malam haka zan zauna a falo na na kofa na gidana ina zaune ina jiran matan nan in ta gyangyaɗi har na yi na gama in tashi in tafi ɗaki na in kwanta wallahi ba zan ganta ba sai can dare sai dai in ji ta tana buruntu kamar ɓera ko gafiya bururum bururum ta shigo ɗaki ta zo ta faɗi ta zo ta kwanta ya ce haka muke rayuwa ya zan yi ji daɗin rayuwa da ita baki aiki da abin da shari'a ta ce ki ba nana aisha ta ce manzon allah idan ya dawo gida bacci idan zai na rana akan kafarta yake bacci akan cinyarta yake bacci ya dora kansa yana bacci tana masa bibita tana kulawa da shi kefa ba haka kike ba shi ma ba haka yake ba ke kina kyamarsa shi yana kyamarki ke kina gudunsa shi yana gudunki wannan shine musibar da muke fama da shi yau a gidajenmu mutum zai gama ce yana son ta a waje kamar yayi da yaya da ita yana ɗauko ta yana kawo ta gidansa za ta fara masa hauka kin san me yasa ke ɗin uwarta baki mata tarbiyyar da za ta rike miji ba ai ba kwa koya ƴaƴanku ya ake rike miji amma kun koya musu ya ake rike waya kun koya musu yaya ake shiga ainihin wato shafuka na tsiya duk shafukan tsiya kun sani shafukan bayyana tsiraici shafukan maganganu na batsa shafukan kade-kade shafukan raye-raye yara 'yan mata ba su yi aure ba duk sun san wannan amma ba ku koya musu ya ake rike miji ba wallahi na yi rayuwa a lokacin da mahaifina ya zama dattijo ya tsufa sama da shekara tamanin da matarsa ba mahaifiyata mahaifiyata ta rasu kafin mu zama muna da wayo amma wannan matar tasa ina tunowa ina yaro yanda nake ganin take yi wa dattijan nan babanmu yanda nake ganewa yana jin daɗin rayuwa da ita takan yi tafiya ta je garinsu duk sun rasu gaba ɗaya idan ta yi tafiya matan mahaifina ɗin in ta yi tafiya ta je garinsu wallahi yanda dattijan nan namu mahaifinmu yake shiga damuwa ba a cewa komai mu ba 'ya'yansa ne amma sai kira mu yana cewa wai yau kam saura kwana nawa wance ta dawo ne wallahi yana ɗaukin ta dawo ranar da za ta dawo ɗannan daga ganin fuskarsa yana cikin annashuwa kuma wannan matar in kun ga yadda take wa dattijan na za ku sha mamaki abinci take masa lafiyayye na gani a fada tana kula kuma da jikinta yanzu haka ina iya tuno yadda nake ganin kafarta tana sa lalle tsohuwa ce amma lalle ne a kafarta kullum sai ya iya je hira fa kofar gida akwai yan uwansa a kofar gida abokane suna zaman hira sai ya iya zauna sai ya zauna suna ta hira suna labari da ita wallahi so yakan shiga damuwa idan mata nan tattare shi haka ake son mace amma mai gidanki yana cewa da Allah yaushe zaki je unguwa ne kina na kusa tafiya ce da Allah ko zaki in kin je kwana nawa zaki ne a zan yi kwana biyar shi a na baki sati uku ko ya baki wata daya a ina ina akwai matsala baya jin daɗin zama da ke saboda azaba kina masa azaba baya jin daɗin shi'uni da ke ina muku wasiya ku zamanto wato masu ainihin wato kula da wannan janibi don yana da muhimmanci kwarai da gaske ku yi haƙuri a rayuwar aure ku yi tawakkali ga Allah kar ki ji tsoron kowa ki ji tsoron Allah kar ki ji tsoron kishiya kada kishiya abokiyar zama ta hana ki jin daɗi a gidanki shine yasa na ce muku yi tawakkali ga Allah wallahi duk abin da za ta kulla in kin dage da ibada in kin dage da sallah in kin dage da karatun qur'ani Allah zai kifar da shi Allah ba zai barta ta yi nasara akan ki ba wata ta zo tana gaya mun wallahi malam kishiyata kullun gidan bokaye take kullun tsafi take ta yi tana mun tsafi tana yi wa mai gida na tsafi tana yi wa ƴaƴana tsafi ta hana mu zaman lafiya nace ki kama dare ki kama sallar dare ki kama azumi litinin alhamis ki kama karatun qur'ani ki kama sadaka ki kama biyayya wa mijinki wala ba wata kishiyar da za ta yi nasara a kanki idan ita ta je wajen boka ke ki tafi wajen Allah da daddare ba ta je wajen boka ba tana neman magani ke kuma ki tafi wajen Allah ki rage bacci ki dogara ga Allah ba abin da zai same ki ko Allah ya jarabe ki wato da dan miji mara kirki akwai ƴaƴan miji da zaki zo mijinki ya aure ki amma yana da ƴaƴa marasa kirki suna faɗa da ke suna taya uwarsu kishi a kanki ki tawakkali ga Allah ki kyautata musu in sun jefe ki da dutse dama fura ko tuka fura ki jefe su da shi in sun gaya miki bakar magana ke din ki gaya musu magana mai kyau in sun zage ki a gaban mijinki ke ki faɗi alheri a kansu wallahi sai kin zama ke ce mai jagoranci a wannan gida ke ce mai daraja ke ce mai kima amma in kika ce a'a ba za ki dogara ga Allah ba za ki dogara da baraki to shikenan za ki samu damuwa manzo Allah yana cewa law annakum tatawakkaluna ko tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakumullah kama yarzuqu at-tayr tabdu khimasan wa taruhu bitana da za ku yi wa Allah tawakkali ku dogara ga Allah hakikanin dogaro gare shi wallahi da sai Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu kullum tsuntsu yana fita daga ɗakinsa daga gidansa bai da komai tsuntsu zai fita daga gidansa bai da komai ya shiga daji a wannan fitan da zai je samo abin da zai ci ya sha ya ƙoshi ya yi ƙoto ya zo ya ba 'ya'yansa da suke cikin wato ƙwansansu ko saƙonsu ashe kai ma ɗan adam da za ka yi tawakkali ka dogara ga Allah Allah zai maka arziki ta inda baka tsammani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wanda duk ya dogara ga Allah Allah zai bashi mafita kuma zai bashi arziki ta yadda baya tsammani abu na takwas wasiya ta gare ku ya ku iyaye na mata ku rinka tarayya da mazajen ku a lokacin da suke jin daɗi ku nuna jin daɗi a lokacin da suke cikin damuwa ku taya su nuna damuwa yayi asara a shagonsa yaran shago sun masa ta'adi sun ainihin wato cinye mai kuɗi ko babu ciniki a kasuwa ko an rike masa albashi ko an kore shi a wajen aiki ko kuma dan uwansa ya rasu ko kuma motarsa ta faɗi ko kasuwarsa ta lalace idan ya zo yana nuna damuwarsa ke ma ki nuna kamar baki da lafiya a kasa gane ki in ya tambaya ki ce wallahi abin da ya same kan nan ne duk ya dame ni har sai ya dawo yana baki hakuri yana haba ki hakuri wance ni ma din da abin ya same ni wata ce ai sai ki ce ai ina ai ni damuwar ka damuwa ta ce ai ni in ka damu sau daya to ni sai na damu sau dari ni ina damuwa da harkar ka kai ne baka sani ba ki ce ka da Allah zai bude maka zuciya ta wane da za ka gane yadda na damu da kai to da sai ka kusan haɗiye ni dan so da ƙauna ki loda shi akan haka ki dora shi akan haka ya halatta ki nuna masa kekin damu da shi amma ya zo yana cikin bakin ciki da bacin rai kina ta dariya kina wasa da yara shi kuma yana ransa a bace kina cewa yara wasa ko kuma kawayenki sun zo kuna ta shewa zai ce wannan matar bata da kirki bata damu da sha'anina ba watakila abin alheri abin murna ya same shi an ƙara masa matsayi a wajen aiki ko ya je ya sai abin hawa ko ya samu ƙarin jari ko ya samu kaza ya zo yana albishir sai zo ya same ki ranki a ɓace baki ji bane na ji to me kake so in ce maka a haba hajiya ai ba a yin haka sai ki saki fuska ki ce a alhamdulillah ka amma yau na fi kowa murna a duniya kai yau abincin da zan ma na daban ne dan Allah yanzu albashi aka kara mana dan Allah yanzu ashe kaza muka yi dan Allah mu je in ga motar da ka saya mana dan Allah kaza ki rinka nuna kina tare da mijinki akan duk abin alheri idan ya same shi haka kuma abin bakin ciki in ya same shi ki nuna kin fi shi damuwa to kin rike sirrin miji kin mallake mijinki zuwa za ana tambayan ki wai wance me sirrin ne ki ba da sirri wa mata gashi nan abu mai sauki amma ba kwa iya ganewa a lokacin da yake cikin kunci ku taya shi damuwa cikin kuncinsa lokacin da yake cikin yalwa ku nuna masa wato kuma kuna murna da yalwar da Allah tabaraka wa ta'ala wato ya bashi abin da ya masa gana na Khadija ummul mu'minina ku koyi da ita wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon manzancinsa ya dawo da ya dawo gidansa gurin na Khadija yana cikin bacin rai yana cikin tsoro yana cikin firgici ya zo fazi'an na khadija ta duba ta ga manzon Allah ya shigo gida yau yana cikin damuwa da tsoro fazi'an mar'uban lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya fara saukan masa da wahayi kin san me na khadija ta ce masa kalla la yukhzika Allahu abada ya Muhammadu sam Allah bai zai taɓa taɓar da kai ba sam saboda kana sada zumunci kana taimakon gajiyayyu kana taimakawa marashi kana girmama bako ka taimaka masa li'annaka tasilur rahima wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa tuqri ad-dayfa wa tu'inu ala nawa'ibil haqq kana waɗannan ɗabi'u halaye na ƙwarai Allah ba zai taɓa cutar da kai ba Allah ba zai taɓa tabar da kai ba a wata riwayar annabi dawowa yana cewa zammiluni zammiluni daffiruni daffiruni a lullube ni a lullube ni a ashe da idan namiji ba a so ya dawo gidansa matarsa ta ɗauke masa kewa to da annabi bai dawo yake cewa na khadija a lullube ni a lullube ni ba a rufe ni ba yanzu ko danki ne karamin in ya shiga damuwa yana kuka yana abu ba kama shi ki rungume shi ki lullube shi ki kula da shi ba to haka ake so ki wa mijinki haka annabi yazo yake ga yawa na khadija kuma hakan ta yi masa ta lullube shi ta kula da shi ta ta gaya mai maganganu na kwantar da hankali sakon da nake so na kai ko wasiyar da nake so ne muku anan ki yi kokari ki zama mai kwantar da hankalin mijinki a lokacin da ya dawo gida yana cikin tashin hankali da damuwa ki yi kokari ki zama mai rage wa mijinki hawan jinin da yake damunsa wallahi idan mutum yana da hawan jini yana da damuwa idan ya samu matar kwarai wannan matar za ta rage masa da yawa daga cikin hawan jininsa amma idan mutum ya dawo ya tarar da matarsa ba ta kwarai ba ce to sai ta kara mai hawan jini wani mutum ne wata rana aka ga ya fito gida kawai sai aka ga hularsa ya yi ta haka kun ga wannan ai ba daidai haka sa hula take ba ai hula ga yadda ake sa ta ko amma fa alaji ne kawai sai aka ya sako hularsa ya yi haka aka ce alaji lafiya ko me ya faru yace ya aka yi aka ce hularka yace ya yi a ban sa bane ce to gabar ta kalla ko kudu ko arewa ce wallahi wannan mata ce ta fitine ne fitinanniyar matan nan ita ta tayar mun da hankali saboda ba ta da hakuri ba ta da tausayi ba ta da jin kai wallahi wani ya fito daga gidansa ya saka riga ta baya baya bai san ya sa ta baya baya ba saboda bala'in matarsa riga ce kin gare gashi ga aljihu ga komai amma wallahi haka ya zo ya fota ya rataye ta ya fito wallahi bai ma san ya sa ta ta baya baya ba wani ya fito daga gidansa da warin takalmi rabin takalmi na ɗansa ɗaya na uwar ya ɗauko shi ya ɗauka cewa takalman sai fito da su saboda tashin hankalin da matarsa ta gadar masa a gidansa babu nutsuwa babu kwanciyar hankali babu jin daɗi da yawa akwai matan da wallahi da bakin cikin su mazajen suke mutuwa ba yanda zai da ke hajiya kun riga kun tara yaya kamar ya juju ya ma juju yaya rututu in ya sallame ki ya shiga uku wa zai kira ta zo ta rike mai yayan na sha gaya muku akwai matan da suna zama ne a gidan mijinsu wallahi alfarma albarkacin yayan suke ce wallahi matukar baki da hali mai kyau to sai dai ki ci albarkacin yayanki duk lokacin da kika wayi gari a gidan mijinki kina cin albarkacin yayanki to rayuwa ta zama abin da ta zama kuma wata mata wata rana irin wannan wa'azin mun yi babbar mace ce matan babban mutum mun gama karatu ta biyo ni da makullin mota mai tsada a hannunta ta ce malam yau shekara hudu cir tsakanina da mai gidana ya kaurace mu na ce inna lillahi wa inna ilai rajiun hajiya subhanallah me ya faru ta ce wallahi malam nayi nayi da shi ya juya mun baya ta ce malam muna da babban gida gidaje ma kaga hannuna kaga makullin mota ce mai tsada duk inda na ga dama nake zuwa muna da sutura muna da komai amma wallahi ya kaurace mu a shimfiɗa da alakar aure sam bana ganin haƙorinsa bana jin daɗin rayuwa da shi kawai sai dai in ta hira da yarana ni dai sai dai a rinka bada labarin miji ni dai ban san ina da miji ba amma dai yana daukar nauyin mu na rayuwa malam akwai auren nan kuwa nace akwai aure amma lalle ya kamata a gano me yasa ya miki haka tace yau shekara hudu malam nace bai da lafiya tace lafiyarsa kalau dan ra'ayin riƙau ne kawai a fandare yake akwai mutumin da ya zubar da matarsa shi ma shekara biyu ya ce tafi gidanku bai rubuta man takarda ya sake ta ba bai ce ita ba matarsa bane ba bai ba ta dama ta yi idda ta je ta yi wani aure ba yana ta gana mata azaba tana zaune uwarta da ubanta suna ciyar da ita in an yi magana ce a iyali na ne me ya faru alhaji ya ce horo nake har yanzu ban gama ba horo yaya za ki yadda da irin wannan rayuwa mara daɗi kai kuma ya za ka rinka yin irin wannan rayuwa ta zalunci so dole ne ku zamanto kuna haɗa kai da mazajenku don ku rufa wa junanku asiri abu na tara ki zamanto 'yar halak ga mijinki 'yar mutunci ga mijinki ba butulu ba wanda Allah ya ba da labarin mata yace ɗabi'ar ya mace law ahsanta ila ihdahunna dahra qalat ma ra'aytu minka khairan qattu da zaka zo kana taimakawa matarka kana kyautatawa matarka iya tsawon zamani iya tsawon lokaci iya tsawon rayuwa idan wata rana wani abu ya shiga tsakaninka da ita na batanci cewa za ta yi aikin banza kai ɗin banza kai ɗin wofi me a tattare da kai dube ka wani tsamurarre in ɗan ƙaramin mutum ta aura in kuma ƙato ne ce ƙaton banza ga kanan kaya guda nauyi kurin ni ba na jin daɗin zama da kai idan kuma ɗan tsaka-tsaki ne sai an san da abin da za a zage shi a ce baƙi ƙirin ga kanan wani fari kamar baka da jini a jikinka sai ta san yadda za ta zage shi kai yanzu inda ba don ma albarkacin 'ya'yan nan ba kai da ba dan biyayya wa iyayena ba wallahi ba zan zauna da kai ba ni ban taba ganin alheri a tattare da kai ba alhali kuma a lokacin da suke zagin sa fa a tamfar da take jikinta shi ya saya dan kunnan da yake kunnanta shi ya saya agogon da yake jikinta shi ya saya takalmin shi ya saya kitsan da ta je ta yi shi ya biya kudin kitsan amma ta ce ba taba ganin alheri a tattare shi ba haka kuke mana wannan azaba azaba mata azaba wa maza sai dai addu'a Allah ya kare mu gaba daya ai gaskiya ne manzan Allah fa da kansa fa sai da duba mata annabi imani suna na Aisha suna na Hafsa suna na Ummu Salama suna na Zainab duba kirki duba hali irin nasu na kwarai amma wallahi sai da suka hada annabi zafi ya kaurace musu wata guda wannan annabi guda fa ya kaurace wa matarsa wata guda ya ce ya yi wata guda ya ƙaurace musu da ya zo zai dawo kwana ashirin da tara tana cika ya ce zai dawo na na aisha ita ce ƙarama a cikin matan ita ta zo ta ce masa a to yau za ka dawo ya ce e sai ta ce yau ai yau wata ashirin da tara ai bai cika talatin ba don Allah ku duba wannan ikon Allah sai annabi ya ce yau ai wata 29 ne ba 30 bane kin ga mu daga nan ma muka gane ashe wata kullun 29 ne shine lissafin musulunci ba 30 ba yanzu ki duba a lokacin da ya kamata tunda zai dawo ai wanka a gyara jiki a dama fura ai murna a gida mai gida zai dawo kaza kaza amma wallahi ya dawo din ma cewa ake aya sauran kwana ɗaya ka je dai ka kammala ni din nan da nake muku wa'azi wata mata ta gaya mu mun yi karatu wata rana nace ya Allah ya ce in mata ba su yi daidai ba a ƙaurace musu a musu kaza waye waye dan aladabtar da su ko ba ka bane fa'izuhunna wahjuruhunna fil mazaji a ƙaurace musu a shimfiɗa sai ta yi dariya ta ce malam kenan ta ce mazan yanzu su za su ƙaurace wa mata ai dai mace ta ƙaurace wa namiji wata ta sallama shi ta ce masa daga nan har iyadu in ka ga dama ka zo ɗaki na in ka ga dama kar ka zo in dai zan samu ci da sha ni ban da matsala ka tafi ka je kai harkar ka ni ma in je ne harkata ta gaya wa mijinta ba ta damu ba kin san me yasa ta faɗa haka tana da hanyoyin da za ta biya wa kanta bukata na zamani ko da mijinta bai zo mata ba a gida a waya mata suna biya wa kansu bukatu mun sani suna saba wa Allah so wallahi ku ji tsoron Allah ku gyara mu'amalan ku ku zama masu son mazajen ku ku zama masu ainihin wato nuna damuwar ku a tattare da mazajen ku sannan kuma ku nisanci shedan shine abu na goma abu na tara abu na goma ku nisanci shedan ku nisanci sharrin shedan duk lokacin da mai gidanki ya bata miki rai karki yadda ki nemi saki ni wallahi abin da kake min ya ishe ni ni na shiga damuwa ni wallahi ka rubuta takarda ka sallame ni ni ka sake ni ni kaza kaza a a hajiya duk ranar da ya rubuta miki wannan takardar ko fara ce wallahi zaki ganta jaja wurne akwai wanda ta yi wa mai gidanta ta tsare shi aka ce ta shakwalarsa wuyan sannan ta murɗe idan ta kira sunan mahaifiyarsa ta ce idan wance ba karuwanci ta yi ta haife ka ba to dan Allah ka bani takarda in ko baka bani takarda ta yau ba to tsohuwar ka karuwanci ta yi ta haife ka mutumin banza mara mutunci ka ban takarda ta na gaya maka wannan fa ya fito zai tafi yana cewa wance ki daina fara son magana sakin nan ni in kin ce suke ki hankali na tashi yake gigi cewa dake yi saboda gigi ta cere shi ma ta damu wai ya sake ta amma wai shi wai gigi cewa ke wai rudewa yake ta zage shi ta zagi uwar da ta haife shi ta ce rubuta takarda yaga kai yau fa abun har ya hada da mahaifiyarsa to bari ya dan dage mata kafan batir ya dauki takarda kawo takarda ashe tuntunin da takardarta da biranta ma a hannunta ta mika ta ce rubuta ya dauka ya rubuta ya ce shi wane wane ya saki matarsa wance saki daya Allah ya bawa kowa rabansa tana dauka tana duba ta ce ka sake ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kin ga hakan nan haka take ya sake ni wallahi ya sake ni na shiga uku na tuba wallahi na shiga uku ni wallahi ba da gaske nake yi ba ni kaza ta yi ta hauka mahaukaciya ta yi ta hauka ta yi ta hauka abun mamaki malam da ta je ta kai wannan takarda gidan iyayenta abinda aka fara sai aka fara zagin mijin ai da mun mutumin banza ne ai da mun bashi da mutunci ai gashi nan ka bashi ya ya sako maka ya bayi da hakuri bayi da kaza alhali iyaye ko tambaya ba su yi ba ba su tambayi me ya faru ba suna zagin miji wannan ba hali ne mai kyau ba yake yar uwata kin ga kin yi aiki da zugan shedan sannan abu na sha daya ki kokari ki shigar da farin ciki a cikin ainihin zuciyar mai gidanki kullum in ya kalle ki ji daɗi ya yi murna manzan Allah yana faɗa a hadisin imamu tabarani khairun nisa'i man idza nazarta ilaiha asarratka wa idza amartaha a'ta'atka ki kokari ki zama khairun nisa'i wadudul walud mai nuna soyayya ga miji mai haihuwan mata ƴaƴan kwarai sannan abun sha uku ki daina takaitawa wajen yi wa mijinki hidima da mai gidanki ya dawo ki ajiye komai yanzu aikinsa za a rinka yi kuma ba maganan ɗinki ba maganar ɗinkin mutane ba maganar wata ta zo a mata kunshi ba maganar wata ta zo a mata kitso wai wani fa ya dawo gidansa yana kiran matarsa dudu da Allah ina zuwa na ina kitso ne wance nake wa kitso sai na gama zan zo yanzu akan kitson makociya zaki zuwa kikki zuwa gidan mai gidanki wannan ba daidai bane ku daina taksiri wajen hidima wa mijinku gana na Fatima har nika take wa Aliyu bin Abi Talib nika kun san nika da dutse ko haka za ta sa gari ta ta nika ta ta nika ta yi masa sussuka yar gidan annabi shi kansa aliyu sai da ya tausaya mata ya ce ko za ki je wajen babanki ya baki baiwa da za ta taimaka miki kin ga mai hidima kenan ki daina ainihin wato takura wa mijinki da bani bani kullum a baki a baki da Allah bani mutum yana dawowa gida yana cire hularsa ya ajiye ni wallahi daman jiran ka nake yi kudin magin mu ya kare kudin makarantar su bebi ya kare ni yanzu ma gashi ma za a yi aure wance ma ban kai mata kaza ba ko fa ruwan sha bata kawo masa ba amma ta cika shi da bala'i wata kuma mijinta ya yi tafiya baya gari lokacin da ya tafiya baya gari nan za ta aika masa sako ba mu da kaza ba ni da kaza in za ka dawo ka sai mun kaza kai mun kaza ya yi tafiya mai kwanke mai addu'a Allah ya dawo da shi lafiya amma a lokacin kike nuna masa kina da bukatar kaza abin da bai kai ya kawo ba sannan ki zamanto mai mutunta iyayen mijinki kar ki rinka wulakanta iyayen mijinki ina miki wasiya ki mutunta iyayen mijinki ki girmama mahaifiyar mijinki ki girmama baban mijinki ki girmama kanin mijinki da kannan mijinki sannan ki zama mai zama a gida al-istiqraru fil baiti ki daina fita Allah yake cewa wa karna fi buyuti kunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula ku zaina fita irin fitan jahiliya ku tabbata a gidajenku in kun fita fita ne na larura in kun fita fita ce ta bukata ba wai bini bini zan je unguwa da wance ta yi aure sai na je wance ta haihu sai na je wance ta yi gulando sai na je wance mijinta ya yi kaza wai wata ta tambaye mijinta wai za ta je gidan wani ya ce me ya alaka ku da wannan nan da zaki je gidan eh wallahi daman lokacin tun muna yara wato kaninta abokin kanin kanina ne kuma sun yi zaman mutunci so mun zauna da su mun yi zaman mutunci shine zan je in gaishe shi an ce ya je ya fada kwata kafarsa ta yi gulando yanzu me ya alaka dan dan mai gidan ne fa abokin kanin kaninta dan mai gidan abokin kanin kaninta amma sai ta je da yake kaza ce sarkin yawo ba ta iya zama a gidanta akwai matan da haka suke masu yawon tsiya musamman mata masu mota da da lokaci yau da na muku wa'azi akan mata masu hawa mota yawo yawo sai wanda Allah ya kubutar ubangiji ka gyara halin mu Allah ka gyara ɗabi'un mu Allah ka samu cika da imani waɗannan su ne wasiyoyi guda goma sha bakwai sauran wasiyoyin na farko na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar na shida na yi su a gadas wa mata lokacin da muka zo karatu sai ku nemi kasa ɗin insha Allah ta'ala na sa akwai wanda suke bibiyar mu waɗannan kuma na cika muku su a wannan gari na Arlet idan an hada sun zamanto guda goma sha bakwai ko goma sha takwas ina muku fatan alkhairi Allah ya sa mu cika da imani idan akwai tambayoyi sai a kawo mu amsa in kuma babu sai mu yi addu'a wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh